أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin za mu tashi akan babi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya wato babu na anil manni bil ata'i a bil adiyyati wa nahwiha wannan babi zai magana akan musulunci ya hana wato kada a yi gori musulunci ya hana yin gori da kyauta da wani abu wato duk wani abu na alheri da mutum ya aikata to musulunci ya hana shi kada ya gorantawa wanda ya yi wa wannan alheri sa'annan musulunci ya hana shi kada ya cutar da akan wannan alheri cutarwa shine ya je na gaya wasu ya je na gaya wasu ni neman aure ni na kawo shi abuja misali abuwa ga sunan haka yaje wasu yake ga yana nuna musu ai shi wancan bai kyauta masa ba to shi kuma gori shine shi mutumin da aka yi wa a dinga gaya masa ba ni na yi ma kaza ba ba ni na yi ma kaza ba ba ni na yi ma kaza ba to shine musulunci ya hana wannan kuma zai fahimtar da mu ainihin dalili da musulunci ya ce duk abin da za ka yi kai don Allah idan ka samu wannan duk wannan daman ba zai taso ba dan ba ruwanka da wanda kawa alheri ko ya gode ko kar ya gode shi ta shafa shi kan shi yawa ko ya yaba ko kar ya yaba kan shi yawa kai wanda kai don shi ya sani kuma zai saka maka shi ne Allah duk abin da kai na alheri in kai don Allah baka da damuwa wanda ya kai don shi zai ma sakamako da haka wanda kawa idan ya ki godiya shi ya cuci kai shi na farko ya ki bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni cewa an muku alheri ku gode kaga bai duba sanar rashin godiya akan alheri rashin godiya wa Allah ne kaga duk shi ta shafa kai duk ba abin da ya shafe ka to in mutum ya kawo da kai a nan shikenan zai ta alheri amma bai san yayi ba sai ran tashi alkiyama ai ta tuna masa tuna masa kayi kaza kayi kaza kayi kaza to shi ba alheri da ya ta rusa kayansa shi da kanshi dan kana gori din ladan da kaza in ka samu ladan miliyan 100 kana gori ya rushe kaga shi dan ya ma salula wallahi duk abin da kai kana gorantawa magana ya kare shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ayar ma da mala ya bude karatun da ita kenan qala lahu ta'ala eh shine ko qala allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha Allah madaukaki sarki yace ya ku wadanda kuka imani kada ku bata sadakokin da kuka yi bil manni da gori wal adha da cutarwa kaga ke dan kun yi sun baki wa qala ta'ala allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yusri'una ma anfaqu mannan wala adha Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a cikin tafarkin Allah sa'annan duk abin da suka ciyar sun malaiku yuna ma an faguman ba sa bi biyar biya biye bi baya na abin da suka ciyar da me da da gori da kuma cutarwa ba sa yi kawai in in ya gama ya an wuce wajen da kai da yawa da cikin mutane wallahi yama alheri in ya gani da kai ma bai shiga ne kama bai sani ko akwai mutumin da in ya baka riga in ya ganka da riga ma bai gane ta na nuhu ai an gane baya bai ya gama an wuce bai ma tuna ya ma dan ba shine a gabansa ba kawai fatansa abin da yi Allah ya biya shi to haka ake san musulmi amma kai tarbiya idan mutum yana bibiya ayyuka alherinsa to shi ne zai samu lagonsa zai hana shi aikin alheri sai ga kamar yayi da yawa zai shi da ya ringa ce masa kai kai dinnan ba dama ne na kayi kaza kayi kaza kayi kenan sai ka daina amma in kana mantawa da su kullum kana gaba kai ba kullum kana bukatan kai ba kai ba to sai ka tara alheri da yawa kuma akwai ran da zaka ga su don Allah madaukakin sarki ya alƙawari cewa duk abin da ku wa ma tunfiqu min khairin na ya alamuhu Allah duk abin da kuka yi ciyar na alheri Allah yana sanar da shi wani waje ki sha zai sakamako a kai وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسجل والمنان والملزق سلعته آه سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وفي رواية له المسجل إزاره يعني المسجل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للقيلة an samu hadisi daga abi zar yadda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace akwai wasu mutane guda uku Allah ba zai yi magana da su ba ranar tashin alkiyama Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama Allah ba zai tsarkake su ba sa'annan suna da azaba mai rarrafi da manzo Allah ya faɗi wannan magana sai ya ci gaba yana nanata ta ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم sai ya ƙara shi ne shi Abu Zar ya ce ya Rasulallah waɗannan ko suwaye ne sun taɓe sun yi hasara wato ka aika ka suwane ne ya Rasulallah gaya mana su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko shine al-muslim shine mai jan tufafinsa a ƙasa mai jan wandonsa a ƙasa mai jan rigarsa a ƙasa mai jan rawaninsa a ƙasa mai jan alkyabbarsa a ƙasa na mai jan dukka hada abin da ake ja wanda bai dace a ja ba duka sunansa musbil wanda yake ja ya kawai mutum ya dodata ya sa ya yi riga na tana jan ƙasa ta zarce ko abin da samari yanzu suke yi ko sai mutum ya sa wando yana taka shi wani ainihin musulmi ya taka gefen wandon ka'idan wandon musulmi wato baya wuce idan sawu wannan dan kullu kullu kullutu na da ke da ke idan sawu mutum ya ja shi zuwa ƙorin ba laifi amma ba an ce dole sai kowa ya ja wannan shi na yawa amma kai ya wuce wannan kullutu na da yake irin kawo ai ka kafa ka kare sauran duk kuma ya zama wani abu sai za ka zuba shi akan takalmi na to annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine mutum na farko Allah ya tsare mu na biyunsu shi ne almannan mai gori kaji abinda malai sa ya kawo hadisin saboda babin ne mai gori akwai waɗanda matan su suke wa gori ba kyau eh su ma akwai mata masu wa maza gori su ma ba kyau eh duka Allah ya hana ba a gori eh to bare makoci bare aboki na bare dan uwa da mutum da yawa za a yi wa mutum mutum zai ta alheri mutane sun saba mutunci to mutum ya ringa jurewa mata daman Allah madaukakin sarki haka ya halicce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata wazi yace musu ya mafi yawan su ya gansu a cikin wuta wuta sai sama ta ta ce ya rasulullah bai muka yi ya zammu ne mazala farkon laifin da ya gaya musu ya ce wato inna kunna takafurnal ashira wato kuna da wata ɗabi'a na wato kafircewa alheri ko butulcewa alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zaka kyautata wa dawo tsayen su shekara 100 tana iya kallon idan ka tace ne ka taba mu ya me ka taba mu to kai tunda ka san haka take me zai dame ka na haka ce sai ka manta kawai tunda an ce ma za ta yi to sai za ta yi haka take sai wanda Allah ya wadaukake sarki yawa rahama ba dukansu ba wasu ba sa yi eh amma da yawa suna yi suna manta alheri eh musamman idan aka yi aure ba don Allah ba kusan hasalin aure don Allah ake yi don Allah don a samu a shiga aljanna shi yasa magabata idan an zo neman aure wani ne yake neman auren yarsu abin da ya dame su shine shin wani yana sallah na shine matsalar su yana sallah a ce yana sallah to kuma yana da sana'a yanda za su ci abinci ne da ba za a zauna ba da an yi wannan shi kenan su sun samu alheri amma kaga yanzu ba na yanzu abin cikin na da yawa kuma duk da shirme saboda hatta bincike akan kuɗi ma ai rashin lissafi ne shi kuɗi wa ya gaya ma Allah ba zai ba shi kuɗi ba na shi gwana Allah ba Allah ne yake bada kuɗi ba Allah kowace ga dama zai ba mutum kuɗi kuma kowace ga dama ya kwashe ba shi bai da wani iyaka kuma ba wanda aka yi alkawari da shi ba za a ba shi kuɗi ba ko akwai babu ba kuma wanda aka yi alkawari da shi an ba shi ba za a kwace ba babu shi kuma wallahi Allah maɗaukacin sarki in shi zai kwace daman shi ne mai kwacewa za akwai abin mamaki ina nufin a wajen ka na ɗan adam za kai in ka kalli mutumin da kasan yana da kuɗi yana da kuɗi da ya da ya talauce a wauta irin namu sai ka ringa tunani kamar bai da wayo ne eh ina nufin sai ka ga ai da ya kamata ya yi kaza ya yi da ya ga kaza ya yi kaza duk abin da zai iya yi saboda mai wanda ya bashi ne zai kwace idan shi ne sai ka ga inda ya burmama wajen kwacewan zai tafi na tuna wani mutum mai kuɗi ne irin na da abu sai kare arziki ta zo masa dan abin da ya rage a wajensa kuɗi masu yawa fa sai kuma ya tafi wajen wani mutum wai zai masa kuɗi wallahi wallahi wai zai mar kuɗi kuma mutum ya ce mar kai yadda kowa ya sani kaji inda ya karasa kuɗin shi ya karashe su sai da abin ya ta ana tambaya to ai kai akwai sauran kaza yana suke wallahi abin yana fitowa yadda ka san tatsuniya gashi babban mutum amma bayan da haka abu ya kai karshe shi yasa kawai Allah shine abin rigewa shine abin dogaro shine abin roƙa shine in ya tsare ka ka tsaro in ya kiyaye ka ka kiyaye in ya yi ma dole ka samu in ko ba haka ba wallahi ba abin da za a iya eh wannan musulmi ya san wannan kuma haka yake ya Allah ya tsare mu wato dan adam sai dai ta addu'a shi yasa ba a wani alfahari ba wani tunani wai kai kana da wayo na a'a kai ta roƙon Allah sana abin da ya kamata ka tsare ka tsare wani abin ya faru sai dai kawai kallon kallo ba sani ba kuna taɓa ba ku labarin wani a nan garin shekaru ba su yawa tun sai da mota a garin nan ba su da yawa ma sai da mota kuma wayayi mutumin John saboda na san shi ne sosai wayayi na gaske saurayi mai jida yana sai da mota a nan gari ina muku wannan maganar ya kusa shekara ashirin ka san lokacin kawo mai sai da mota na suna nufin kasancewa amma suna sai da mutuwa motoci ya taba zuwa national mosque ya same ni saboda ni na san tun daga jos ya ce mu malam ba wasu mutane daga ƙauyukan nan da suke so a musu masallaci na ce akwai mana lokacin wasu mutane sun zo daga gidan gudan mangoro ne ko anguwan mangoro hanyar karshi na wajen jikwai akwai wani na ko garin mangoro sunan shi na gidan mangoro to mutanen wannan garin sun zo hadda sun zo neman taimako na masallaci na ce mushi akwai kuwa ni ya zo ya ɗauka muka je gidan mangoro muka duba masallacinsu ya tambaye ni a gaban kwamiti cewa ba sa san a musu makaranta a sama suka ce a muna so mana abin murna ya ce waye ya ce aka ce a masa akwai wani da ya taba zama a garin har ya yi tazuran masallacin da ake sa ran in Allah ya bada dama za a yi amma yanzu ya tashi ya koma Kaduna ya ce a je Kaduna a karɓo su ni suka sani ni kuma shi na sani ina ta jiran ran da zai na waiwayo ran da zai waiwayo Allah ne yadda yake so wata rana ya yi sallah a zahar sai na shiga inda yake sai da mota sai na samu mutane a tsatsaye duk an tsatsaye a wajen ga 'yan sanda da bindigogi ga ina fita a mota kuwa ya ce mu yawa wanda ya kira sunana sai muka yi gefe da shi sai ya ce mu shi ne wannan na ce shi ne kamar ya ɗan damu shiga damu ta ce shi ne wa ta ce maganar masallacin nan ni duk ban gaggane ne ashe a lokacin da na shiga 'yan sanda ne suka zo daga kaduna sun zo su kama shi shi din sun zo su kama shi a matsayin barawon mota ba fa barawo ba ne zan ba gaya muku abin da ya faru wani ɗan ƙauye in ka gan shi garbi ba wai garbi na karatu ba na ga kar ku je a yau na yawa eh to dan na gan shi wato wani dan kauye ne ya fice shi saboda yana da kokarin azumi na litinin da da alhamis shi yana ta zuwa wajen nasu kawai sai ja shi je sai ce masa wai ya ga alamar shi mutumin kirki da haka kar ya gaya kowa a wajen sai da motar shi wai aljanu ne suka ce masa za su ba da zakka aljanu su za su ba da zakka kuma suka sa shi ya nemo musu mutumin kirki wanda ka'ida an ba shi kudin zai gina masallaci da makaranta kun ji abin da ya kai mu ni ban sani ba wallahi ya gaya min na aljanu ba na ɗauka a to ga abin Allah na ɗauka na shi eh ashe suka sa masa wannan sharadi ashe shi ne ma yake tambaya ba sa son makaranta ne aka ce ashe a wancan lokacin ya dinga karɓar kula wajen shi ya kai miliyan guda a can wancan lokacin dubu ɗari uku dubu ɗari wai akwai wasu turarurruka da wasu abubuwa Allah ke sai masa to ce ma yake sako zuwa garin sa yake zuwa su gaya masa ya ce to abin da ya masa sharaɗi kai ko ya sani kaga dan dabbara ne ya dinga karɓan kuɗi ya dinga karɓan kuɗi a lokacin da aka yi lissafi yan motocin nan da ba su wuce sun kai mota kusan hudu don motar ɗari uku ne da wani abu ko ɗari biyu da wani abu na mota mai kyau haka ya ya amshi duka ya abin nan shi sai je ya sai martani 200 ina kallanta a ido na yaro to shi ne ran da ya gaishe shi ran da suka haɗu bayan ya gane cewa ɗan damfara ne cutar shi ya yi da ya gaishe kawai sai ya kwace motar sai ya fakin ɗinta a wajen mota shi kuma da yake ɗan gari ne sai ya je can kaduna dama a kaduna yake sai ya ce wa 'yan sanda an sace mar mota ya ganta a a wani stand ka ji dalilin da aka zo lokacin za a tafi da shi a matsayin barawon mota Allah ya ka ga mutumin sai sa an ne aka aka ce mu daina kwaɗayi ko da wani abin kwaɗayi yake da ya za a yi mutum ya ba kuɗi bayan ka san kai baka ga kuɗi a wajen shi ba a ya kamata musulmi ya yi basira da ma ka gan shi fata-fata da kuɗi ne ko ka san ya ɗan ƙera wasu yawa amma shi bai da kuɗi ya ce zai ma kuɗi a akwai batan basira kuma ka san kuɗi yake nema a wajen yi ma kuɗin kuɗin yake nema a wajenka na ya kamata musulmi ya ce ya gane wannan cewa ba daidai ba ne ba za ka ji mamaki sai ka san shi waye yi sosai dan boko na shi kuma wannan dan ƙauye sosai amma haka aka yi kaga wannan ba shi ne love story ba to shi ne haka ya faru da aka dole musulmi ya kula Allah ya tsare mu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mutumin da yake sai da kayan shi da rantsuwan ƙarya ina yan kasuwa duk kasuwancin da zaka yi ba kai ba rantsuwa ba kai ba rantsuwa wanda zai siya ya siya wanda ba zai siya ba ya bari amma kuskure ne mutum yana yana ta rantsuwa kuma mu dan kasuwa ya saba rantsuwa tunda safa kafin rana ta wadi sono zai rantsi na har ka gaba iyaka ka dinga rantsuwa kowa ya zo da gwamnatin mazawa ga wallahi kaza na siya na kowa ya dau wannan makilin wallahi kaza ai ai ba kyau da haka dan kasuwa ba dan kowa ma amma dan kasuwa wanda Allah ya kira me sai da kayan shi da rantsuwan ƙarya eh rantsuwa na kasan ƙarya kuma idan mutum ya saba rantsuwa lafiya yayi na ƙarya na in ya yi na gaskiya yau daya biyu gobe zai karya da aka gane ma ya daina kawai in man siya shi yasa kasuwanci irin na sufa mace da ke da daɗi kawai an zuba kaya an sa musu kuɗi na kawai ka zo in kuɗinka ya kai ka siya in bai kai ba ka bari ba za ka taɓa ganin mutum ya yabo kaya ya zo gaban mai tafi kuɗi yana ce a mara ragi ba na ai daman tun farko ma ba zai dauko ba saboda ya san aljihunsa na san abin da yake so da haka za ka ga ya tattara abin da ya san zai iya biya sai ya zo ya biya to kaga ba maganar ai tarin tsarin sai wani hadisi imam muslim ne ya rawaito shi a wata ruwaya ya zo ce al-muslim izarahu wato mai jan gwadansa a ƙasa shi ne mala ya ce da riga da duk mutum ya ja su su wuce idan sawu saboda takama akwai wanda za su ja ba wai don takama ba sai na abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan hadisi shi saboda yadda jikinsa an bar kaya suna jan ƙasa sai ya ce ya rasulullah gashi gashi sai maza Allah ya ce a kai ba kana ja dan takama bane wato kenan wani dalili zai sa amma dai mutum yana ja cewa ni din nan ba dama ne na to ba kyau saboda har zai taba zuciya na dan adam cewa ya ringa jin kamar ya isa kuma ba mutum bai isa ba dan adam abin tausayi ne wallahi malam mu duk abin tausayi ne ba za ka ga dan tausayi dan adam ba sai ya mutu bai Allah nan mai park din nan hajiya safiya ko yanzu muka mata sallah wannan park gashi nan ko mai katangan nan lazin nan an ce ranar alhamis ta zo nan na ina jin ku kuke ba labari ne shi kenan an gama kaga kenan rijiyar da mutum ya kai sai ka tausaya mata eh Allah ya ji kanta ana tuna ta kai ta kokari lokacin nan da take sociologiya ne ko an ce ta yi ta faɗa da a daina karuwanci a yi ta rigima da mutane shi shi ake sawa ma na ce to kaga ai haɗin ka yi wani abu na alheri ke na ka yi mutum ya yi wani abu alheri wanda in ya mutu ana jin daɗin a nuna na ana jin daɗin faɗa to ai kaga mutum ya waye gari shi bai da wani abin da za a nuna ba wani abin da za a faɗa sai dai a yi shiru tunda an ce a yi shiru na to ba daɗi amma mutum ya rasu ka gana ta faɗan ayyuka na alheri ina jin wanda ya rasu nan juma'a nan dokta shi ne yake masallacin irailagun ko shi ne mai gina na shi nake gina ai alhaji safiyanu baji allah ji kan shi ba wannan masallacin yana ta masallatai a boye da yawa labari ya bayyana yana ta kokari wurare da dama to haka da daɗi in kai ta ji mutum ya mutu gai ta jin aikin alheri kuma duk Allah zai bashi zai bashi lada Allah zai biya shi Allah ba ya zalunci Allah ba ka aiki ya hana ka in ka ga ya hana ka to baka yi dan shi ba shine matsala kawai mu matsalar Allah ya tsare mu yin aiki ba da Allah ba duk aikin da mutum ya ba dan Allah ba wallahi Allah ba zai biya shi ba da ruwan Allah komai kyan shi kaga Ka'aba da za ka sake ginin Ka'aba ba dan Allah ba Allah bai baka lada ko kwada eh shi da mai ya faɗa wannan zai yi nashi wannan yi dan shi to zai biya amma wannan yi dan wani to zai ce wa wanda ya je wajen shi ya karba ko wanda za ka tinkara ka karba don bai da abin da zai baka sai babu nahai anil iftikhari wal baghi wannan babu zai magana akan hani da musulunci yayi kada mu ringa yin alfahari iftikhar shine mutum ya ringa wato jiji da kanshi yana ya cewa shi dinnan shi din nan bahaushe ne na cikakken bahaushe ne shi a shi shi nan cikakken bafulata ne a shi shi ne cikakken babarbare ne anan goro ba nan kokare zane wannan alkawar shi dinnan cikakken balarabe ne yawa don duka alfahari musulunci baya so baya so saboda me ko ma kai wane ne ba wai kai kai kanka ba ko ma kai waye ba wai ne kai ka wani iya yin ka nesa ka zo a nan ba a'a haka Allah ya ga dama cikin mu ba wanda ya zaɓi yaransu ko akwai ba wanda aka yi magana da shi cewa kai wani yare kake so ka zo duniya ya ce ni ba haushe nake so sai ya zo ba haushe ko balarabe ko babu duk aikin Allah ne shi yasa ba magana alfahari shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir a ya ku mutane mu Allah ce ni ne na halicce ku maza da mata na sanya ku dangogi da kabilu duk kabilun Allah ya halicce su biram Allah ya yi su angas Allah ya yi su obibiyo obibiyo ne ku na haka ake cewa ku kana ba ta so Allah ya yi su ga su nan kai ta kirga mu da yake nan Allah ya yi mana yarurruka da yawa an ce a Najeriya daman da daga Adamawa da Taraba da Plateau su ne suka fi kowane gari yawan kabilu na waɗannan garuruwa guda uku da Taraba da Adamawa da Plateau a cikinsu akwai wanda za ka samu suna da ƙabilu sun kai ɗari biyu kabila daban-daban daban-daban ta wannan Allah ne ya yi shi yasa ba wanda ya fi kowa a duniya ta wanda ya fi wani tsoron Allah eh kawai in kana son ka zama ka ka dara sa'a a wajen Allah to ka fi mutum tsoron Allah shikenan dama haka Allah ya ce inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi ku daraja ya fi ku girma ya fi ku matsayi a wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah yawa balarabe ba zai gwadawa ya muri komai ba a wajen Allah balarabe ba zai gwadawa ya muri komai a wajen Allah ba sai ya fi tsoron Allah idan ya muri ya fi balarabe tsoron Allah sai shiga aljanna yana kallai shi kallai shi bai shiga ba saboda ba ruwan Allah da maganin larabcinsa to kaga tun da halin balarabi haka kai ne ba za a ce ba ruwa Allah da maganin hausarka ba na ko kai ne ba za a ce ba ruwa Allah da maganin fulatancinka ba ko kai ne ba za a ce ba ruwa Allah da maganin barbarcinka ba na kaga dukkan mu Allah kawai wanda yake son kawai ya yi tsoron Allah eh Allah ka sa mu ji tsoronka قال الله تعالى فلا تزكوا انفسكم ko alam bina man taka ala madaukakin sarki yace kada ku ringa tsarkake kawunan ku kada ku ringa cewa mu dinnan mu ne su kaza mu ne kaza mu ne kaza a Allah ta kanku haka saboda me Allah shi ya san wanda suke jin tsoron sa kuma su ne manya za su daraja Allah madaukake sarki ce inna masabilu ala allazina yazlimuna an-nasa wa yabuna fil ardi bighairi al-haqq ulaika lahum azabun alim wato Allah madaukake sarki yace wato azaba hanya da aka bari azaba ta samu wasu ita ce kawai hanyar da waɗanda suke zaluntar mutane wato sannan suke banna a bayan ƙasa ba tare da wani haƙƙi ba duk barna da aka yi inda barna ce daman babu haƙƙi wannan larabci ne ake kira shi ba ba ba ba ba lil ikirad bane da larabci ana kira shi lil bayan don wanda suka san idan aka ce ma idan suna barna a bayan ƙasa ba da haƙƙi ba kenan akwai masu barna da haƙƙi to babu duk barna babu haƙƙi a ciki Allah ya faɗi haka ne suna nan da yawa a Qur'ani haka na bayani Allah ya ce waɗannan su ne suke da azaba mai raɗaɗi wa an iyad bin himar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah ta'ala auha ilayya an tawada'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahad ala al lughati al baghy wa ta'addi wal istitala وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم الرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف وروي بنسبها أهلكهم لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتساغرا للناس وارتفاعا عليهم فهذا هو الحرام وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به آه هكذا فسره العلماء وفصلوه ومن قاله من الأئمة العلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون وقد أودحته في كتاب الأذكار annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wani hadisi da aka samo daga iyad dan himar yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi mun aike Allah yayi mun wahayi sakon shine an tawada'u ku kankan ku kankantar da kanku hmm? ko ba haka ake cewa kankantar da kai na ba kankantar da kai ba ai akwai wani da Hausa ko kaskantar da kai musulunci baya san kaskanci bai ce mu kaskantar da kanmu wato kamar wulakanta kai a'a amma ka kaskantar da kai shine Allah ya yi baka matsayi kai ta dawo saitin mutane na haka ake yana da kyau ɗabi'a ce babba ba kowa Allah yake ba ba eh misali a matsayi na duniya za ka ga akwai matsayi wanda wasu idan suka same shi da ka zo anguwa sai ka ko gari ko ka ga mutane suna zazzauni ko sai ka gane cewa shi fawa ne to wannan bai da kyau amma akwai wanda za ka gani ba haka suke ba yanzu ka gan ka shigo masallacin nan misali na ce ka nuna injiniya bako aka zo aka ce nuna mana injiniya a nan kawai ya leko ko nuna mana likita a nan kaga ba za ka ba aka nuna kowa ba tsakani da Allah saboda kowa ya saje da kowa na to haka ne ake san musulunci yake so babu kuma kai wanda ya fi ka aika sani na duniyan ne tsakani da Allah to amma shi din ne ake son ya kankantar da kai shi kada ya nunga nuna cewa na kuma wannan bai hana shi ya sawa ma yake a girmama shi dan zuciya tana son mai wannan ɗabi'ar Allah yana sawa mutane kaunar shi eh kamar mai girman kai kuma Allah yana sa mutane su ƙi shi na za ka ga mutum kawai zuciya in dai aka ce ma mutakabbiri na an an san mutakabbiri ka ka ga wani Allah ya jarabe shi da girman kai sai ka ga har ma wanda bai kai shi ba sai ya nuna masa din to sai ne na eh a haka ne ai shi yasa ana son a dinga yin haƙuri a dinga dan daddaurewa yana da amfani kwarai gashi ya amfani a duniya kuma ya amfani a lahira sanan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mun wahayi sha mu kankantar da kanmu har kar wani ya wato daga wani kai sanan kada wani ya yi alfahari wa wani alfahari na fika na fika kuɗi na ni dina na fika kuɗi a na fika ilimi a na fika na kaza mutum ya faɗa mutum ba kyau eh saboda wanda ya sa kafishin ai Allah ne kuma in mutum dai ba mara hankali ai wani ya ga wanda ya fi ya sani na ba sai ma an gaya masa ba ga sai an gaya masa ba zaka shi wanda ya fin sai ya abin to kuma wasu yawa ma zaka ga ikon Allah wanda zaka ji yana tutiya cewa ya fi mutane kaza sai ka tarar da ƙarya ne aka gane wanda suke da shi sai kaga kuma sai Allah ya taimake su yi shiru da wuya kaga mai kuɗi yana cewa mutane shi mai kuɗi ne na shi ma da wuya kaga mai ilimi yana cewa mutane shi mai ilimi misali hakanan hakanan hakanan galibi in ka ga mutum yana abin da suka tarar da wani ma ƙarya yake wani ma ɗan babu wani ma je jawo kanshi musiba kamar labarin da ake ban wani ya je ya zauna inda ake dan shan abu kawai ya cire waya wai kuka samu miliyan goma sha takwas wai shi bai dawa ba zai sai haka ba a shi wanda suke zo da shi su kuma yankin nafas ne wallahi da rage da sulasara kuma kuma ya ƙarya yake ba ko kobo a wayansa ba a kawun ba kuɗi shi kenan ya fita zai tafi suka bi shi suka danna shi a mota suka je suna ta dukan shi cewa ya kawo kuɗin da ya ce yana ta rantsuwa har suka karɓo ya suka duba suka ga lalle bai da kuko shi ne suka ce za su ma hutu kucocin karya da ya yi karya su ba kyau kan ga mutum ya ja kan shi na musiba haka kawai da kan shi ba kyau hadisi na biyu an samo shi daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya ce wa mutane mutanen nan duk sun halaka to shine ya fi su halaka ayan gani sai shi dikin mutane to shine lida da zai ja su a gaba na su shiga wuta shine ahalakuhu shine ya fi su halaka wanda ya faɗi wannan magana da alfahari cewa shi shi ne to wannan ba kyau amma ana gaya mutane haka kuma ba komai idan ana gaya musu dai don su gyara al'amuransu shi ne bayanin da malai idan su gyara aikinsu na don tausaya musu amma kana faɗa cewa kai dinnan na ka ce duk garin nan ba mutumin kirki wato sai kai ai shi ne fasaha ko sai kai a ba kyau ba kyau domin tsarkake kai ne kai ba wata wasiƙa ne a hannunka ba na wadda aka baka ba ba kowa ba kai ma ne la ilaha illallah wannan ka faɗa yadda kowa ya faɗa ka zama musulmi ko akwai wani abu na duk da abin da ake ta kokari kokari kokari kokari kai ma ka rage ba ka da wata alaka da ta sha bamban da mahalicci wanda mutane suka sani wanda wasu ba su ba su da shi ko akwai ai shi yasa idan mutum ya kalle ka yace zai cece ka ran kiyama ya raina ma wayo ko gane yan wani ya ce ma yanzu da kuke rayuwa ya karka damu ran kiyama ran cece ka me yake ce ma shi ya san yadda za a yi da shi ran kiyama ko ba haka bane ha in bai sani ba to wataƙila shi ma yana son ceton wataƙila shi ma ceton shi za a yi kaga duk bai sani ba amma shi yasa duk irin wannan abubuwan mutum sai dai ya bar mahalicci Allah madaukakin sarki tabbas za a yi ceto annabawa za su yi ceto bayan Allah za su yi ceto yara ma ƙanana za su yi ceto makaranta ƙul'ani za su yi ceto amma yanzu nan ba mai ce ma shi ne ko akwai ba daidai ba ne sai sa rai sa rai me yiwa ma shi da yake cewa zai ce ka kai ne za ka shige yi eh abu ne mai sauki wajen Allah saboda shi Allah madaukakin sarki bai wasa tana zuwa ta inda dan adam baya zato sai mutum ya abu kaɗan sai Allah ya murni yawa shine ma'anar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin mata kilaki wanda ta shayar da kare Allah ya mata gafara ya bata aljanna aljanna waye da cewa Allah don me ya ba da labarin mata wanda ta shiga wuta saboda kyanwa saboda ta azabtar da ita kaka shi Allah madaukakin sarki nashi ne kuma kaga alfahari baya mun karanta babu na wani aboki ne yace abokin sananin da Allah Allah ba zai ma gafara Allah ya turo mala'ika ya ce to manzon nabi ya ta'alla alayya Allah azkira li fulani waye ne yi wa wannan yake shige mun wato shishigi wace mun irin wannan shishigi Allah bai da aboki Allah bai da mataimaki Allah bai da shi kadai ne da haka shi kadai yake kayansa shi yasa Allah ba a masa katsalan Shi ne sai Allah mada annabi sallallahu alaihi Allah ya turo mala'ika yace a ji a ga wannan da ya rantsuwa ta bazan wawa na gafara ba cewa wane ne ya rantsuwa ba zan mar gafara ba a ce masa na gafarta bar sai aya shi kuma da ya rantsuwa a ce masa duk aikin da ya yi na lalata shi ba na so sai ka je ka gawa babu har kenan akwai bukatar mu yi a hankali mutum ya yi a hankali yawa ba ruwanka in Allah ya ga dama kowa ma ya tashi aljanna kai na ruwanka na ina ruwanka ka zo kana dagewa wurin shi kawai shi kana ce masa ma shi mushriki yana ce ba mushriki ba ka kiyarda na kai ne hada ka kana ce musu musulmi ne la ilaha illallah kafiri yana ta kokarin kare kai shi ma ya ce ma shi ba kafiri bane kai ana ta jayayya da kai in ya ji haushi shi ma ya ce kai ma kafiri ne ba an gama ba wan wan ba na shi kenan to ba an gama ba sai aya kamar yadda yake ba da ya ji haushi sai ka sai ga ma abin da ka gama ta haka sai mu dinga saurarawa al'amarin na Allah ne shi ne mai kayan shi shi ya halicce mu shi ne mai wuta shi ne mai aljanna shi yake rayawa shi yake kashewa shi ne mai gafara shi ne mai komai da haka sai wajen shi Allah ya tsare mu da tarayya da shi da ka ga mutum ya ce mutane sun halaka shi wai shi a dole shi ne ba halakakke ba to shi ne ya fi kowa halaka eh alhamdulillah kun ji magana a yi da gaskiya shi na mota shi ne za a ɗora wa laifi akwai wata ƙa'ida ta musulunci duk lokacin da Allah ya sa kaddara mutum Allah ya fifita ka kai shi to ka gane wannan fifikon ka gane wannan fifikon muka yi aiki da wannan fifikon shi ma godiya ne ga Allah ai an gane masu tsayawa a bakin titi suna neman abincinsu ya dan taba shi da yayi da miro kaga a matsayin ba ɗaya ba ne ta iya yiwuwa shi ɗin still shi direban shi ne da kuskure ta iya yiwuwa kuma shi ne da kuskure ina nuhu shi mai gila amma ai da mai sai da miro a kan titi don da yake cikin mota ai kaga suna da bambanci na da abin da ya fi sauƙi don rage wa kan aiki irin wannan sai ce ya haƙuri in ma ya ce ba zai haƙura ba sai ya bashi kuɗin miro shi ya fi masa sauƙi akwai abubuwa masu irin haka sarƙaƙiya mutum ya zan ya cire kanshi a ciki ya fi alheri da ya ce dai annan yana jiran kyan sai tashin kiyama misali in an je bai da gaskiya to ya zai kuma wasu abubuwa da zaka san kanana ba wai wani abu na damuwa wanda cikin sauki zai zama eh malam kai haƙuri ai magabata ma sai ka musu laifi sai su baka haƙuri su haka suke kai kai laifi kai kuma ake ba haƙuri da ka shawara irin wannan nan gaba kada ya abin nan bakin mutane da kuka gan shi bakin mutane akwai wanda bakunan su bai da kyau na wallahi bai da kyau so ba a taron su wai kawai na yi na tafi ba kyau in ka haɗu da wani sai ka ga an haɗu da jarabawa duk jarabawa ce to mutum duk hanyar da zai yi ai kamar zuwa kotu ne duk gaskiyar ka ai bai da daɗi na ba wanda zai ce ma zuwa police station da daɗi na ko da shi yana da gaskiya to ba a sa rai bare ma na magana mutum ya ce ma Allah ya isa ko abin nan ko kana ba ka da ko kana da gaskiya kai kokari ba kada ku rabu da mutane da Allah ya isa an gane Hausa ko kana da gaskiya kai kokari kada ku ringa rabuwa da mutane da Allah ya isa ku ringa rabuwa da su lafiya ya fi alheri da mu wata rana ta iya yawa baka da gaskiyar ta ke nan Allah ya isa na ta bika kuma in bakin ya zo irin wannan tsautsayi sai ka ga mutum ya ya shiga wata damuwa Allah ya kiyaye yawwa nadi ya yi mashi baki to da yi wannan su ne so su to ai ni ban za abin da ya faɗa ba na ai shi ba da faɗa ya yi sun kare shi amma shi da ya mashi irin wannan labarin su sai na matsa mai da ya muna dawowa ko ba to da muke dawa har na matsa ya tsaya ni na ma eh amma ba ku gan shi ba yau to kaga wannan abin ya yi kyau wannan hakan ya yi kyau to kuma ko wajen Allah aka je kaga neman sulhu yana da kyau misali wannan wannan kokari da kai yayi kyau to shine fa alheri da wancan eh wallahu alam la rusula na'am dami
Thank you.
oh
wannan shi ne kuma shi kamar da yake to a nan
mutane wani gari ne shi yana kai na gane ka ce masa yi maza ya bari kana tsukewa iyalanka bakin aljihu Allah na tsuke maka bakin aljihu kana tsuke musu ana tsuke ma da kanka kasa wa barna ba kyau idan Allah bai wadata ka ba su yi haƙuri amma in ya wadata ka ba maganar ka tsuke musu baki aljihu kun san maganar tsuke bakin aljihu akwai a nuna babu ko ba shi ba to wannan bai da kyau babu babu wannan kuma dole su yi haƙuri amma akwai kankan a nuna babu duk da cewa ba a ce a yi almubazzaranci ba amma dai in akwai Allah ya ce wa amma bi ni'matik rabbika fa hadith da haka wannan ba daidai bane na tsuke akwai waɗanda su kawai marwata ne haka Allah ya halice su kuma kansu suke cuta wallahi yalwata wa iyali yana sa Allah ya yalwata wa mutum akwai wata formula da maluma suke bayarwa ma in ka ga damuwa a kasuwarka kasuwarka tana samun matsala abubuwa suna kullum ka ba matarka sadaka in za ka je kasuwa suka ce cikin fa Allah Allah zai buɗa ma kasuwa ka gwada gobe kullum za ka fita ka ba iyalinka sadaka ya dubu biyar haka eh da aka ba maganar tsinke musu baki aljihu ba daidai ba ne kuma wani abin da zaka gwada ai ba zaka gwada ba shirita zaka gwada ai ai a- rayuwa kawai sai yadda ka ganta sai yadda ta zo kuma sai Allah shi ya san wanda zai yi saboda dan adam ai shi canzawa yake yi mutumin kirki ne yau zai zai zama wa na kirki yawa ba ka maganan kawai tana da shi ka kushe wa ya don ka gwada su wannan ba ba daidai ba ne kai daidai da mutumin da ya ya sa aka sanar cewa ya mutu ya ce a sanar cewa ya mutu ko yana so ya gwada ya ga waɗanda suke ƙaunar shi yau kuɗi ne har ma a yasa a sa tabar ma a zuwa ya soma zaman makoki ya ga waɗanda za su zo da waɗanda da za su zo ba wannan dai shi ne ta ce babu kawai ka kai addu'a ka bar wa Allah lamarinsa wala ala alaikum assalam Mm. sai ka gudu jisan mutum ne na ce jisan mutum ɗaya ne oke to wata ta jaɓi ɗan wasu sun gaji ya riƙe ma kuɗi ka riƙe wannan kuɗi Ha? na? oh ya taka abinci to ai da da sai ka tsaya ka biya shi tunda ka na ana mota abba dire ba zai tsaya ba irin waɗannan ƙananan abubuwa ku tsaya ku ji irin ƙananan abubuwan na haƙoƙin mutane fa suna da damuwa biyan na ɗan adam zai yi ya ga ya kuɓuta daga haƙƙin mutane ya yi ba daidai ba ne saboda Allah baya barin duk wanda ya je lahira da haƙƙin wani sai ya biya na nuhu ba wani mugun muguwa ciki babu da haka duk yadda za a yanar duniya kai ma kar ka shiga ko kar ya faru da kai lalle kai shi yasa idan ana bin na ba ka sa mota ta ta kamar ba eh kwarai ya tsaya jimana da kayi niyyar biya ai sai ka ce direba da Allah ka tsaya yawa zai tsaya da haka yanzu ka ɗauki kayansa ka sa mota ta taka mar kayan shi sai ka biya shi wancan kuma da ya rike ma canji shi ma zai biya ka sai biyan kaya ce shi kenan ba wani kyan da aka neman mai kabeji ya same ka a hanyar da Allah kiyaye haƙi ko na kafirai ne musulmi ya yi ƙoƙari kar ya zama yana wuyarsa eh in dai haƙi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa yayi da Allah ya ce wallahi la tu'adduna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah ce wallahi duk wani mai haƙi ne yake wuyan ku za ku biya ranar tashi kiyama yace ba ma ku mutane ba har dabbobi ma Allah bai kyale su ba indai haƙi ne yace har akuya ko rago ko saniya wanda a duniya dan taga tana da kaho ta ja ta samu yar wata ta tunkura yace sai Allah ya mata kaho ita mara kahon ta wata yar uwar ta ta tara kyanwa za ku ji wani hadisi na kyanwa ina ga yana gaba za mu karanta wannan nake faɗi la matan da ta rike kyanwa har ta shiga wuta ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga matar a wutar da kyanwar tana ya kushinta za ta rama to ka je kai ba gama rigima da mutane ba ka je kana da cikinwa na nuhu da haka haƙƙi har na dabbobi ba ruwan kare mutum ya yi ta ƙoƙari duk abin da ya shafa haƙƙin wani kai shi eh wanda ya shiga kuma ya ƙoƙari ya warware yawa wannan shi ya fi alheri ga rayuwar musulmi ba magana wai ba kawai a yadda za a a'a ka zama salin alin lahira ai kamori eh zama babu abin nan da cewa da yana ta fatan samun rahamar Allah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin mutane mutum biyu wanda za su je ina da haƙƙin ɗaya a kai shi amma suna filin kiyama amma da yake Allah ya nufe su da rahama dan mutum zai ce Allah akwai haƙƙina akan wani a cire mu sai Allah ya ce masa to ai shi wani yanzu gaba ɗaya ma ladan shi ya kare bai da lada da rawa baka sai shi mutum ya ce Allah zunubai na to a yi ba a zuba mai na ba za a biya ni lada ashirin ba to sai a yabo zunubi ashirin sai a zuba ba amma su waɗannan biyu da yake Allah ya nufe su da rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ya ce mutum ya saurara sai a gwada masa wani gida gidaje a sama na azurfa sai ya ga su ido ya daga yana ta kallon su yana ta kallon su ya ubangiji wannan gidan waye sai Allah ya ce masa yanan gidan wanda ya yafe wa dan uwansa don ya yafe dan wasu yi sai ce Allah na yafe ma sai Allah ya ce to kama aminci ku tafi ku je ku shiga aljanna kaga wannan baiwa ce Allah iya nufi ka da rahama shi ke da amma wannan ba dalili bane kuma da za ka shantake na dan Allah bai ma haka ba ya za ka yi Allah ya tsare صلوا على النبي الكريم اللهم صل على اللهم صل على قال له بخلقه يا عليم بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين